أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واهدو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقع إن شاء الله يوم منا يوم أسبر أكو قوتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دري هدو da talatin da tara wanda ya daidai da sha tara ko ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihissalam wannan karatu dai inda muka saba gudanarwa a cikin zawiyan she malam dan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi muna cikin surat yusuf alaihissalam muna aya na 66 to allah ya subhanahu wataala yana gaya mana walan mako wa ƙala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma uguni ankum min allahi min shay inil hukmu illa lillah ko alaihi tawakkaltu wa alaihi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal mutawakkilu Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kayan annabi wato yaqubu da 'ya'yansa wato su annabi yusuf alaihi salam ko su yahuza yawa to allah annabi yusuf annabi yaqubu lokacin da ya ba su na lokacin da ya jiya yake muka karanta jiya yake cewa lanursulahu ma'akum hatta tutuni mausukan min allahi la tatunani bihi illa an yuhada bikum falamma atawu mausukahu qala allahu ala ma naqulu wakil ya ce he sun ba shi alkawari na rantsuwa tukunne da ya aike su tare da shi lokacin da dai suka gama amincewa suka tabbatar masa da cewa lalle fa awu ba da a musu ba tun da walan ma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim yayin da suka bude kayan su suka samu kuɗin su an mayar musu suka ce qalu ya abana ma nabgi suka ce ya babu mamaki ya tabbata cikin wannan karamci na wannan sarki ga abin da muke nema man kuɗin mu ma an dawo mana da shi bi alaka ka ba mu kawai mu je da shi lokacin da ya amince da ya su su tafi da shi sai ya ba su sharaɗi ya ce wa ƙala ya ce ya baniya ya kuwa innan ‘ya'ya nawa la ta min babin wahidin kada ku shiga garin misira ta ƙofa guda ɗaya wadda kulu min buwabin mutafarriƙa ku shiga ta ƙofofi daban-daban an ce sai ya raba su bibbiyu tun da su goma sha ɗaya ne sun ƙaro kanin su bunyamin sai ya ce to bibbiyu su shiga ta ƙofan garin amma in suka shiga ta ƙofa ɗaya ya ce sabila da mutane da su ta cewa ‘ya'yan wane ne wannan haka kyawawa to yana tsoron kambun baka ne kambun baka yake tsoro sabiya da shi abin da ake kira kambun baka ko kuma maita duk da maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi bayani sosai a ƙarƙashin wannan aya ya ce abin da ya sa annabi yaqubu ya ce wadu kulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban amma ya ce wa ma uguni an ku min allahi min shay'i ni fa ko baran wadatar da ku komai ba wa ma uguni an ku min allahi min shay'i barin wadatar da ku komai da abin da Allah ya hukunta akan ku ba abin da Allah ya rubuta dai same ku dai same ku amma dai ka kiyaye sai kuma ifazillah ya faska ka kiyaye Allah ya Allah shi ma ya kiyaye ka yayi shari'a ne kuma ya hada da tauhidi tunda ya san ƴaƴansa kyawawa ne idan an gansu da ta maganganu da shauransu shi yasa amma ya ce ma guni an kuma lillahi mishe inil hukumu illa lillah yawa ba wani anan in anan tana ma'anan ma ne mal hukumu illa lillah ba wani hukunci sai ga Allah Allah shine yake hukunta komai sabiya da haka alaihi tawakkaltu ni gare shi na dogara wa alaihi fale tawakkal mutawakkilun kuma kuma masu dogaro ga Allah ne suke dogara sabila da haka ni dai na gaya muku ku shiga ta kofofi daban-daban amma ba ba shi dai sa ya kan kare ku da abin da Allah ya nufa dai same ku ba anan maulan mu shehu da dilani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'aini haqqu maita gaskiya ne yace to amma maita fa yana tare da kowa inji shehu radiyallahu anhu yace maita fa ba shine abinda kananan yara da mata suka fi faɗa cewa a raya wai wani mutum yana shan jini shehu yace ba shine maita ba yace maita a ido yake da kuma baki ya ce maita na faruwa ne ka yi kallo nuna abun mamaki ka ga wani yaro kyakkyawa ko wani saurayi ko jinjiri ko wata yarinya kyakkyawa wato kyanta ya mene ya ƙayatar da kai har ka yi kallo na mamaki yawa kyanta ya ƙayatar da kai kyau na mamaki to shine to in kai irin wannan kallon ka ce kai irin wannan baiwar Allah kai kaza kaza to shehu radulana ce in baka hada da cewa Allah ya mata albarka ba ya ce to wannan kallon ya cutar da ita shine ake kira ainu shine maita din shine ainin maita ya ce ko kuma ka faɗi wani magana abun ya baka mamaki ka faɗi ka ce kai amma ban taba ganin kaza kaza kaza kaza ba ka furta ko kuma ka ta kallon ka ta kallon kallon na mamaki ya ce to wannan shi ne yake cutarwa ya ce wannan yana ga kowa shi yasa an kaga yaro ko yarinya ta ma kyau ka ƙura mata ido ka ƙura mata ido to ka ce to Allah ya mata albarka ya ce to ka karya mai tan kenan ya ce in kuma magana ne ka ga wani gida ko mota ko wani samari har ka furta kyan sai kayatar da ka ya ce to nan ma aini yana iya faruwa shine mai tani mamakin da faɗan da ka yi sai kawai ya zamo illa ya shi ya tara ga yaro iyayenmu na da aka haifi yaro kyakkyawa sai a samu wani zobe irin na azurfa sai a karanta su ayoyin hirji sai a ɗaura masa a wuya duk wanda ya ganshi ya ɗauke shi kai wannan kyakkyawan yaro da izinin Allah nan ayoyi da aka karanta na hirzin nan to dai zumo masa kariya ainu bare kama shi ba to shehu radula ne yace wannan shine ainu yace amma rayawa da mutane suke yi yace wannan abu an fi samun sa a gurin mata da ƙananan yara a ce wani maye ne yana shan jini shawar dulani ya ce wannan baya da asali a musulunci ba shi annabi yake nufi ba ya ce sai dai shawar dulani ya yi bayani yake ce abinda yake faruwa irin wannan shine so da yawa aljani yakan shiga jikin ɗan adam sai ya zo ya cutar da wani ɗan adam da suran wancan ɗan adam ɗin shine sai kaga mutum ya zo na ce ina ganin ina ganin wani na zuwa na birkita ni da daddare ko kaga mutum na ihu ma na kiran sunan wannan to kuma he kenan ya ce ai wancan ne ya kama shi kuma ka duba so da yawa irin wannan hakan ya faru in aka yi bincike aka bincike ka samu wallahi wancan shari ya kama sai kaga mutum ya rasa ina da ya sa kansa shi ba zai zuwa gurinsa da daddare aljani ne yake zuwa maka ta suran wannan ya dinga birkita shi na ihu na ihu kaza kaza ya cutar da kai ya kuma hada kafa ya hada fada da wancan ya ce to wannan aljini ne ba dan adam bane ya ce yana yin haka ya ce to wannan shine ainu na aljini ya shiga jikin wani dan adam ya zo ya dinga cutar da wani dan adam din da suran wancan bawan Allah ina fatan an gane to shehu rajala ne ya ce wannan shine a ba dan adam din ne yake cutar da kai ba aini iyakacin maita yanda ake yace yanda annabi ya faɗa a ida ne da baki kaga abu ka masa kallon mamaki ke wuce misali sai ya cutar da abu sai kaga abun ya lalace shi yasa su da dan adam ake so ya zama mai hirzi da yawan karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil da yawan karanta ayatul kursi da yawan zikirorin Allah dai sabiya da ko baiwa Allah ya maka ana ai wani ne mai kaza wani to in ba baka da hirzi yaban nan na kasa karate karya karate yaba sai kaga ka durkushe ka lalace ko mai arziki ne shi yasa ake so mutum ya tsaya da addu'a su biya da bakin mutane kuma da ka ji iyayenmu mata suna ce wani ka guji bakin mutane ka guji bakin mutane idan mutane duk aka ma saida gidanku ko anguwanku aka yi saida akan cewa kai din nan mara kunya ne to in ba sa'a ba ta bi mutum kenan har abada ta bi shi kenan kuma haka ne kare a lalace to Allah ya kiyaye mu
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم Mhm.
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا هاجة في نفس يعقوب قداها Mhm.
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قليها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم yayin da suka shigo ta yadda babansu ya umarce su suka shiga misiran bibbi bibbiyu mutum ɗaya kuma ya shiga shi ɗaya tunda su sha ɗaya ne min haisa amarahumu abu ma kana guni an min Allah min shay'i bai zama wakan ya wadatar da su da komai daga Allah ba illa hajatan sai dai kawai wannan shiga da suka yi bibiyun wata bukata ne fi nafsi yaquba a zuciyan annabi yaqubu babansu qadaha wanda ya nufinta wata bukata ne shi dai kawai da ya nufinta dai kamar yadda muka karanta wani ayan da ya dazu kawai yana gudun kar kambun baka ya kama su ko kuma abin da ake kira ainu shine maita a gansu a ta ce 'ya'yan waye wannan mutum ɗaya haka kaza kaza wani cuta ya kama su amma hakan bare wadatar da komai ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ma kana guni anu min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wa innahu lazu ilmi Allah ya ce amma ba annabi yaqubun nan fa lazu ilmin Allah ya ce ma'abucin ilimi ne yana da ilimi ainihin annabi yaqubu alaihi salam wa innahu lazu ilmin lima allamnahu mai ilimi ne ainihin da abin da muka sanar da shi amma walakin nasarar nas sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba sa sanin abin da Allah yake nufi da ilim bai wanda Allah yakan yi ma wasu bayi na ilimi su dinga faɗa walan mu shofar da tulani hake fassara wannan waje yace walakin nasir nasir lalamu mafi yawan mutane ba sa da ilimin gane abin da bayin Allah masu zu ilimin masu zizzirfan ilimi suke da shi kuma shi ilimi abu ne mai daraja wanda in mun lura cewa babanmu annabi adamu alaihi salamu da abin da Allah ya fara gwada fifikonsa kenan a cikin mala'iku da ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha sumara lahum alal mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى lokacin da ya ce mala'iku su yi sujada wa annabi Adam an ce ya yi sun ta ɗan kaman cewa wannan ne da mu masa sujada wannan kaza wannan kaza amma lokacin da Allah aka ce tara kayayyakin amfani irin na ɗan adam na duniya mala'iku ba su san shi ba alman tarihi suka ce an tara su fatanya ne su garma su tukunya su meye aka zo aka ce mala'iku to su faɗi sunan wayan abubuwa sai suka gagara faɗa sai Allah ya ce annabi adam to gaya musu shine imamu sawi yake ce to daga nan annabi adam ya zamo shaikhan lil mala'ikati shine ya zamo shehu su domin shine ya sanar da su ilimi na wanda ba su sani ba ya musu tarbiyya kenan ya ce sabila da haka ma yasa Allah da Allah ya ce to shikenan su masa sujada eh ka san shehu dama ana girmama shi ne ka san imamu sawi shi yayi tafsirin sa ne a ka'ida na ahlul layi na tasawuf yace shi yasa ma da karshe Allah ya ce su masa sujada wa annabi Adamu din dan girmamawa tabiya da shi shehin ka wanda ka san Allah da turushi to girmama shi ake yi dukkan ƙarshen girmamawa sabiya shine kofanka zuwa ga manzo Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala sabiya da haka ilimi annabi Adamu da ilimi aka fara fifita shi da ya gaya musu kuwa sai mala'iku tun daga nan suke jin tsoron annabi Adamu alaihi salam sannan annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka fara gaya masa ya karantar da mutane shine ikira abinda aka fara saukar masa kenan ikira bismi rabbikal ladzi khalaq eh Allah ya ce yi karatu ya rasulullahi ka yi karatu da sunan ubangijinka ikira bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikira wa rabbukal karam allazi allama bil qalam duk maganan ilimi aka ta masa wanda ka yi karatu da sunan ubangijinka mai girma wanda ya halitta ikira wa rabbukal karam allazi allama bil qalam ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda yake mafi girma wanda ya sanar da mutane da alƙalami daga nan ake gwada cewa ilimi ba karamin abu ne mai daraja ba daga nan kuma wato ayoyin alkur'ani Allah ya ta magana akan ilimi Allah ya ta magana akan ilimi ko da wato in ka dawo irin su annabi isa su annabi ibrahim dukkan maganganun da Allah ya dinga musu wato akan fifikon ilimi ne qur'ani yana cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab shin da wanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi da su ɗaya Allah ya ce a'a wanda suke da ilimi da wanda ba da ilimi Allah ya ce ba za su zama ɗaya ba kuma a cikin suratul baqara da Allah subhanahu wataala cikin suratul ali imran Allah yake magana yake ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wa ulil ilmi qa'iman bil qisti Allah ya shaida ma zatinsa shi ɗaya ne ba wani ubangiji sai shi sai Allah ya ce he mala'iku sai ya ce kuma wa ulil ilmi ka'imin bilkis sai ma'abuta ilimi su ma sun sai da Allah zati shi ɗaya ne tabiya da gwada mana falalan ilimi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani yake cewa wa man yuta likimata fakadutiya kairan kasira duk wanda Allah ya bashi ilimi to an bashi alkhairi wanda yake mai yawan gaske kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yal Allah yana ce masa wa allama kamalan takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wani ilimi kuma sabila da falalan Allah a kanka yana da girma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan duk akan ilimi ne kuma Allah ya sake cewa wani ayan wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam mun sanar da shi ilimi wa allamnahu min ladunna ilma afwan kissan wancan kenan annabi yusha'u a wane malamin yusha'u bin wannan hidir eh da shi da a da wane da annabi Musa alayhi salam kaga shi ma da ilimi aka gwada fifikon wane annabi Musa aka gwada fifikon ki haliru akan wane akan annabi Musa sabiya da ilimi ilimi yana da fadi aini sabiya da haka Allah kuma yana cewa qurra bizinni ilma ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ka ƙara min ilimi sabiya da ana ta faɗan mene falalan ilimi Waƙala ta'ala kuma Allah ya sake cewa inna ma yakshallaha min ibadihi ulama iyakan dai masu jin tsoron Allah a cikin halitta su ne malamai kaga ce mutum in bai da ilimi ta yaya dai ji tsoron Allah bai san Allah ba kuma Allah subhanahu wataala na ce narfau darajati man nasha kamar yadda ayan gabe yake faɗa wa foka kulli zi ilmin alim yawa Allah ya ce muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama shine da mene da fifiko da ilimi kenan sabiya da haka ilimi abu ne mai muhimmanci ya zama ƙalubale ma dukkan mene samari ya yi ƙoƙari ka yi rayuwa ka zama mai ilimi kuma ilimin nan both side musamman ma ilimin addini ilimin addini yana da wani falala mai tarin yawa amma ga kaɗan daga cikin hadisan falalan ilimi da mu karanto wanda kowa ya zabura a rayuwanka ka zama kana neman ilimi kada ka zauna kawai ka ce wane na baka mamaki shi ne yake kaza wane yana baka mamaki shi ne yake kaza ai hausa suna ce ba wanda aka haife shi mene da iyawa kowa ne mai kuma himma ne ake so mutum yayi himmatul insanu insani qahiratun mahama ta'allakat bi shay'in jazbatu haka shehu tijari da lani yake faɗa yace himman mutum mai rinjaye ne duk sha inda tara taya a jikin abu ya ta jawo abu walau min wala'il arshi ko da abun na bayan al'arshi ne sabiya haka annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗa a wani hadisi da rawa sabit an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas ya rawaito da hadisi annabi ya ce man an habba an yanzura ila utqa'illahi minan nari far yanzur ila almutaallimina fal- fawallazi nafsi biyadihi ma min muta'allimin yaktalifu ila babi alimin illa kataba Allahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatan wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil janna wa yamshi ala al ardi wal ardi tastaghfir lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa shahidat lahu al malaikatu lahum wa shahidat al malaikatu lahum bi annahum utaqa illahi minan nar annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda da yake so ya ga wanda Allah ya ‘yanta su ga barin shiga wuta, wanda su tun a duniya su ‘yan aljanna ne, annabi ya ce to mutum ya je ya nemi masu neman ilimin addini. Da yau ake ta kushe almajirai, yadda dai karatu muna nan na zuwa wannan wurin. Eh, mai ka je ka ne in kana zo ka ga ‘yantattu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka nemi masu neman ilimin addini su ne wanda Allah ya ‘yanta ga barin shiga wuta. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda raina yake wurinsa ba wani mai neman ilimi wanda dai yi saɓani zuwa ƙofan malami yau ya je gobe ya je yau ya je gobe ya je ya ce face sai Allah ya rubuta masa kowane taku ɗaya daga gidansu zuwa gidan malami sai ya rubuta masa ladan ibadan shekara ɗaya daga gidansa zuwa gidan malami ladan ibadan shekara ɗaya kowane taku ɗaya in ji annabi sallallahu kuma rantsuwa fa annabi yayi ya faɗa ka ku duba yace na rantse da ni Muhammadu wanda raina yake gurin sa shine Allah kuma annabi ya ce Allah kuma zai gina masa wata birni a cikin gidan aljanna birni ba ba gida ba birni yanzu Bauchi ana kiranta birni ko amma a gangan Abuja fa to ballantana ce a gangan London ne ko ina ne wanda ake ce ta ko ina ko to to sabila haka birni Allah zai gina wa mutum Allah ya gina mana. Sannan annabi ya ce wa yumshi alal ardi kuma dai dinga tafiya a kan ƙasa, ƙasan da yake takawan yana tafiya tana nema masa gafara. Duk sa'in da ya zo da je gun malami, yana tafiya ƙasan tana nema masa gafara. Kuma yana yammanta, yana wayan gari, yana abin gafartawa Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa. Kuma mala'iku suna shaidawa cewa shi dinnan su dinnan wayannan masu neman ilimin addini nan su ne utaqa'i utaqa'illahi yantattun Allah ga barin shiga wuta sannan wasaniha na biyu daga cikin falalan neman ilimi an Anas bin kala Anas bin Malik yace kala alaihi salatu wassalam annabi tsira Allah ya tabbata gare shi yace man dalabal ilma li ghairillahi to lam yakarju min ad-dunya hatta yati alaihi ilmu fa yakunu lillahi kaji kuma wani ilimi wani baiwa Anas bin Malik yace annabi ya ce duk wanda ya nemi ilimin addini ba dan Allah ba to ba dai fita daga duniya ba kuma sai wani ilimin ya zo masa kuma ya neme ta dan Allah wato sai Allah ya canja masa niyyansa ta zamo dan Allah ne kuma yace duk wanda kuma ya nemi ilimi dan Allah kuma dalabal ilma lillahi duk wanda ya nemi ilimi kuma dan Allah huwa kasa'imi na haru shi duk wanda ya nemi ilimin addini dan Allah dan ya yi hidima wa addini to wulinsa duk wulinsa shi ne a rayuwarsa wulinsa ana rubuta masa ladan wanda ya wuni yana azumi ne wanda ya nemi ilimi dan Allah wa kalqa'imi lailahu kuma darensa ya kwana na bacci ana rubuta masa kamar wanda ya kwana na sallah ne wanda ya nemi ilimi dan Allah wa inna baban min al-ilmi yata'allamu ar-rajulu yace annabi ya ce hakika kofa babi ɗaya na ilimi wanda mutum zai je ya nema a gurin malami to khairin lahu min an yakuna lahu abu qubaisin zahaban fahimfiquhu fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka nemi babi ɗaya babi ɗaya shine ka je gun malami karanta koyi babu fara'il salati babu farillan sallah to wannan neman ilimi na babi ɗayan nan ya fi a ce an baka dutsen nan na garin makka da ake kira jabal abi kubaisin ya fi a baka shi kaman girman wannan dutsen a baka zinare kaman girman shi jabal abi kubaisin din duk ka karar da shi sabiya da ɗaukaka addinin Allah to neman kofan ilimi babi ɗaya na ilimi ya fi maka wannan a gurin Allah wasalisu na hukunta ya ce an hasanin marfu'an daga hasan marfu'i ne annabi ya ce man ja'ahul mautu wa huwa yatlubu ilma liyuhyi bihi liyuhya ko liyuhya bihi al-islama kana bainahu wa bainal anbiya'i darajatan wahidatan fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda mutuwa ta zo masa yana mai neman ilimi don kuma ya raya musulunci yake neman wannan ilimin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama tsakaninsa da tsakanin annabawa daraja ɗaya ne a kiya- a a filin kiyama a aljanna daraja ɗaya ne tsakaninsa da darajan annabawa wa rabi'uha na hudunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an abi musa al-ash'ari marfu'an an karbo daga abi musa al-ash'ari shi ma hadisi ne marfu'i yace ya asallahu al-ibada yawmal qiyamati ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أدع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أدع علمي فيكم لأعذبكم إن تلقوا فقد غفرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبي موسى يرويتو يأتي الله دي تايد متاني رانن قيامة إذا الله يتايد باي رانن قيامة دي زو يأتي أوار مالمي إذا أكوار مالمي الله دي يأتي تو ياكو مالمي ni ba ban sanya haske na na ilimi na a cikinku ba sai dan na san da ku kuma ban sanya wato ilimi na cikinku dan na azabta ku ba sai bai alaka ku tashi ku je na gafarta muku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai bai alaka wa khamisu na biyar qala alaihi salatu wassalam annabi sirra Allah tabbata gare ce ce muallimul khairi mai sanar da mutane alkhairi ya shiryar da mutane alkhairi ku yi kaza Allah na so ku yi kaza to iza mata in ya mutu baka alaihi tsairu samai yawwa tsuntsayen da suke sama ma he sun yi kuka sabila da mutuwansa wadawa bil ardi dabbobin da suke kan ƙasa ma he sun yi mutuwa sun yi kuka sabila da mutuwansa wahitanil buhuri sannan ko wato kifaye da suke cikin kogi ma sai sun yi a kuka sabila da mutuwansa to wannan shine falalan mai neman ilimi da kuma mene falalan malami kaɗan kenan daga ciki wanda ya zama ƙalubale a kan mu matasa yauwa ba ka da wani dalili ka zauna ka ce ban sani ba malamai suka ce ba dalili ba ne a lahira ban sani ba ba ba dalili ba ne sabila da mai ai Allah ya turo mala'iku ai annabawa kuma an bar magada annabawan nan kamar mu an turo mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sallah da muka samu yau ana yi da wannan ƙur'ani da muke karantawa sanda fa wuyayen wasu jarumai suka aka zubar da su a ƙasa tukunna aka samu ake wannan sallah yawa sanda aka zubar da sarautan wasu masarauta aka rushe wato mamlakansu daulansu tukunna ake wannan sallah da muka ganta kamar ta zo mana a sauƙi biya haka baka da uzuri a laira ka ce ban sani ba Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan addini ya isar kuma an bar sahabbai sahabbai ma sun isar tabi'ai sun isar an zo duka an kawo mana wannan addini ya zo mana a fari ɗinsa yadda yake baka da dalili ka ce baka san wato hukunce hukunce na sallah ba baka san hukunce hukunce na wankan janaba ba a matsayinka na baligi baka san hukunce hukuncen aure ba a matsayinka na mai aure kamar yadda yawa al'amura da yawa yake faruwa mutum ma wani ya sake matansa bai ma san ya sake ta ba sabiya da mai jahilci to jahilci ba uzuri bane tunda Allah ya kawo annabi aka kawo wakilansu wakilai kan wakilai wakilai har addinin nan ya zo mana a wannan ƙasa to mutum bai da wani dalili dole ka tashi ka nemi ilimin addini kuma ba wanda aka haife shi da iyawa himma ne kawai an yi bayin Allah da yawa wanda suka je neman ilimi sun yi shekaru ba su samu ilimin ba sun dawo da su koma gida suka ga wasu isharori a hanya suka koma kuma Allah ya ba su wannan ilimi din sabiya da haka shekaru ba uzuri ba ne in dai ba ka yi shekara wajen tamanin ba nan din ma ka yi wasa da damanka amma kana matashi ka nemi ilimin addini na farko dole ne na biyu ka nemi ilimin wato zamani don ya zamo kai ma ana damawa tare da kai amma a nan akwai wasu kure da iyaye suke yi sai ka ga an ɗauki ƙaramin yaro yaro ɗan shekara biyar ko shida waya ɗauke shi a kai shi naziri eh maimakon a kai shi makarantar addini abin fara da je a ta koya masa a makarantar naziri ɗin nan fa wasa ne ba shekaran farko a naziri wan wasa ne ake koya ma yaro ka ji wai wasa amma in dai makarantar addini ne yaushe da a ce an koya maka wani wasa akalla yaro da ka je haddace fatiha yawwa da haddace wasu suro kuma wannan haddan bare ta umanta su ba daga nan sai ga a kai yaro naziri ya yi shekara uku a zuwa kai shi firamare ya yi shekara shida a zuwa ya tafi sakandire daga nan ya tafi jami'a ya je ya gama cika da ilimin wato western education ko shine ilimin yammacin duniya ilimin turawa yawanci da aka zo ka masa wa'azi ya ɗauka wannan iyaye suna mugun kuskure yasa da ga an zo ana cutan addinin mutum ba iya cewa komai suna ne musuluncin ta haife shi daga wani ma wai dan musulmi ne amma yana kyaman ya ce shi musulmi ne ko ya ga ana cutan musulmai bare ya magana ba yana kyama sabiya da me ba a dora shi akan wannan ruhin addini ba ita kuma zuciya kaman kyamara ne haka take abin da ya fara zuwa mata ita za ta dauke shi ta yi saving ɗinsa to duk abin da zai zo a kai zai ɗori bare tasiri kaman abin da ta fara ajiyewa a cikin tannan ba sabiya da haka yan uwa kalubale kowa ya tashi ya nemi ilimin addini ban sani ba ba hujja bane kuma kamar yadda wani hadisi annabi yake faɗa abu guda biyar yana cewa kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw sa'ilan la takun khamisan fatahaluka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka zama malami kun baka zama malami ba ka zama mai muta'alliman mai neman ilimi kun baka zama wannan ba ka zama sa'ilan mai tambaya in baka zama mai tambaya ba ka zama sami'an mai jin karatu yace to kar ka zama na biyar kai ba malami ba kai baka neman ilimi kai baka tambaya kai kuma baka zuwa ka ji karatu yau wannan shine abin da zaka ga yake faruwa akan matasa kenan mutum ka ga yana tashar waliyansa fadinin bidinwa bidiniyahu basirin naqidin ko mutagabilin andinihi mutaballidi inji malam mai daliya yace fadinin bidiniyahu ya san duniya ya san harkan duniya ya san juya kobo ta zamo kaza ya san kaza kaza fadinin bidiniyahu basirun mai basira naqidin mai warware harkoki yace yau kaza baya ci kaza bata ci kaza baya ci kaza kaza amma muta gafilin addinihi amma addinin sa yana marafkani da ka zo ka ce masa farillan sallah mustaban sallah ba zai iya warware maka ba ba zai iya ba kuma ya fi shekara ashirin yana sallah an haife shi a musulunci sabila muta gafilin addini mutaballidi kuma mai dora ma kansa balidanci da gangan ya iya neman kuɗi ya iya ya je kasuwan ƙauye ya iya ya yi kaza ya iya ya harka kaza amma bai san komai na addini ba to gaskiya wannan asara ne ga ɗan musulmi ya tsinci kansa irin wannan yanayi Allah ya kiyaye mu albarka nan ko don wannan falala da muka kawo na kaɗan daga cikin mai neman ilimi gashi da yance kowane taku ɗaya ka ji dai abin da Allah ya bashi ka ji irin aljannan da za a gina masa to me dai ana kai ka zauna kawai ka shan mare kai ka zauna kai baka yi kuɗin ba kai baka nemi ilimin ba kai baka bauta wa Allah ba kuma rashin sanin rashin sani a jahilci wato wannan falalan ilimi da mu ta kawo shi gwargwadon hali rashin sanin me Allah ya tanada ma lahira shi yasa da ga mutum ma bai damu da neman ilimi din ba wato ne jahilci jahilci babban ciwo ne babban ciwo ne mai girma da shauransu da aka ga mutum kamar yadda yanzu ranar yau muke faɗa karatunmu ne ma imamu shafi'i idan wannan wata ya kama na ramadana tabiya da sanin wane ne Allah yakan yi saukan qur'ani sauka 60 yake a watan ramadana kullum sauka biyu yake kullum sauka biyu yake imamu shafi bayan irin karantarwa da addini da ya yi da shauransu wanda yana daga cikin wannan al'umma wanda ake alfari da ita kuma imamu shafi din nan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma duk kullum sauka biyu yake to dan Allah kai dan uwana matashi sauka nawa kake sauka nawa kake in azumi yazo kana koda biyun ko na rana ɗayan da yake yi kaga kuwan kana ma yin biyun aka ce da auna ka da shi ka san kaman ba komai kake to wani ma karatun qur'anin ma bai iya sabiya da sakaci dan sakaci ne ba wani abu ba yawa da rashin muhimmanta karatun addini din ne yawa shi yasa ya kawa ka yaga wani dan musulmi ne in an zo ana takara ana bashi qur'ani yaga na dan kau da kai yana dan kau da kai bai so ya karba to baka je makaranta ba in kuma baka da wani dalili kuma yanzu zamani bai kure maka ba ka ɗauki Allahnka ka tafi neman ilimi ka ga yadda Allah dai maka ga dai falalan da ke ciki to rashin sanin addini ne ko ibadan ne ya ga mutum da azumi wani baya zuwa gun karatun alkur'ani ya ta hira bai san abin da ke cikin wannan watan abin da Allah ya tanada mana ba shi wannan wata Allah ya tanada mana wani falala ne mai yawa a ciki kamar misali wato yadda muka ba misali ne a karatunmu na yamma misali kai ne a matsayinka na magidanci magidanci bayi da wani matsala da ya wuce masa kamar misali matsalan gida mutum yana ce yana fun karfin abin da zai ci ya sha to ya kuma wani sharholiya da dai yi amma aka same shi hankalinsa a kwance yake to magidanta ne aka ce aka tara su masu iyalai sai aka kai su wani babban sto sto din nan kamar misali haka ne wannan wata ramadana sto ɗin nan dukkan nau'i na hatsi akwai dukkan nau'i na kayan miya akwai dukkan nau'i na su magi na su meye na su mayika duk akwai sai aka ce to an ba ku buhuna kowa ya ɗibi abin da zai iya ɗiba amma an gaya muku cewa wasu a cikinku awa biyu aka ba su amma ba cewa na da wani ba wasu kuma awa biyar aka ba su wasu kuma awa goma amma ba cewa na da wani ba da ka yi tsincen kanka a cikin masu awa biyu da ka yi tsincen kanka a masu awa goma amma kai dai ka ɗiba ka ɗibi iya abin da kake bukata na kome ka yi redi kowa na ɗiba kai ka tsaya ka ce a ni kowa ya gama ɗiba dan ɗiba kuma ba ka da tabbacin kana cikin awa biyu ne ko goma can ko ya ka ce wa na fito tayam ɗinka ya gama da Allah wa dai zarga ba kansa ba wa ya sara ma kansa ba shi yayi ba to wannan watan azumi bonus ne Allah yake baro an ce baccin mai azumi ma numfashin saladan tasbihi an ce ka zo gun karatun Qur'ani ma ana rubuta maka ladan ibadan shekara daya kamar yadda muka faranta nan na mai neman ilimi shi ma kaga wanda ya fito ai kamar mai neman ilimi din to ka je ka zauna kana ta hiran kwallo baka zuwa gun karatu Qur'ani tahajjud din da ake a watan baka iya fitowa amma za ka yawa biyu kana hira yawa gashi wanda suka bi Allah da gaske gashi nan Abdullahi a Muhammadu dan Sayyidina Abubakar yana cewa sun kasance shi da mahaifinsa ya ce muna dawowa daga kiyamu ramadana daga tsayuwan wata ramadana ya ce mukan dawo in wannan wata ya shiga na ramadana ya ce muka tafi sallah ya ce mukan dawo muna gaggawa muna gaggawa da masu mana hidima cewa muna gaggawa da mu da masu mana hidima masu mana hidiman abinci su yi su yi su kawo mana don tsoron wato ya ce fanasta ajilu bil hadimi makafatan an yaɗal alfajir muna tsoron kar alfijir ya hudo muna ce su yi su kawo mana abinci mu samu mu yi surkal alfijir ya hudo kaga in sharu wato abin da yake gwada kwana suke suna sallah to da alamu haka nike to dan tarawihin ma ka samu wani lalacecce ba iya sai ya zo in an ya shigo masallaci in ya zo aka ana yin isha ya lallaba ya kalli idan mutane ya ɗibi takalmin sai fita wani kuma lalacaccen an yi raka'a biyu da shi sallama biyu an yi hudu kenan sai ya tuna na da kaza na da kaza shi dan koi ya masa asara to ina na mu je to wani bawan Allah na wazi yana ce to kai talaka kan in dai ma baka ba Allah ba ai ce ai babu matsiyaci kaman ka ce kai ba duniya aka tara maka ba wani ba sakwace ne wani mai wazi ya ce i na to gane to ka gani a zabura ma akwai in baka tsaya ka bauta kai ba fa duniya aka baka ba ba za ka tsaya ka ba Allah ba yanda ya kamata sabiya da haka Allah ya sa mu cika da imani muna kiran yan uwa kowa ya daure kuma wani abun kuskure da wasu magidantan suke yi shine ita wannan sallar tarawih ainihin sunanta a gida ne tunda kuma an sani da aka sani annabi yayi na dare daya yayi na biyu na uku bai fito ba an cika yace ina tsoron na fito da a faralanta yace kowa ya je ya ja iyalansa shi ne ga iyayenmu da malamanmu suka koya mana cewa su a gida da gajanci suke tarawih din su sabila da aka samu duk gidan da kaga a cikin gida ana yi ko zuwa koban gida to sunnan magabatan wannan gidan amma wasu gidan ga magabatan sun kafa irin wannan sunna amma zuwa waye gari an bari sabiya da shi wannan sallah na tarawih din in ana yi to haske da albarka na sauka wannan gidan kuma alkhairi bare yanke a cikin gidan to ya ga mutane duk wani magidanci sai ya bar matansa tana kwance tana ta jin rediyo ya bar ƴaƴansa bai san ma ina suke bai shi ya zo masallaci ka je ka tara su da ƴaƴanka da matanka ku dinga yi don da ka samu shi abin da ya sa ko da tahajjud irin na goman ƙarshe da ake yi ake ake fitowa makaranta su wuce gaba ai sabila da so diwa zaka samu ibada mutum in shi ɗaya ne bai cika iya wanta iya yi shi ɗaya ba to shine he zo cikin jama'a to kai ma tun daga iyalinka ka je ka koya mata ku dinga yi da ƴaƴanka ka ɗora su kenan in Allah ya ma ƴaƴanka tsorai suka yi gidajen su yaga su ma suna irin wannan ai haka da babe yake mana haka da malam yake mana da shauransu amma ka bar iyalanka a gida yaranka suna ta yawo suna da wayo yara sun yi shekara goma takwas suna ta yawo kai ka zo masallaci wannan ba burgewa bane ka je gida ba an ce kar aya masallacin bane ai sai na umaru ne ya sunnanta wannan ko ya sunnanta yin haka kuma abu ne mai kyau ka zo masallacin amma an ka san kana da iyalai ka yi a gida shi ya fi lada da iyalanka dan ka karantar da wani sunna anan ma mai muhimmanci to Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzan Allah lokaci bakwai na bismillah
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أكاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس Mm.
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون walamma da kalu walamma da kalu ala yusufa awe ilayhi akahu wa qala inni ana akuka fala tabta'iz bima kanu ya'malu walamma da kalu yayin da suka shigo wato ala yusufa zuwa ga annabi yusufa awa ilayhi akahu sai ya taro dan uwansa gare shi shine bunyamin tunda ya ce da masu zo musu da shi wa qala sai ya ce masa inniya ana akuka ko wa qala inniya ana akuka ko ya ce ni dinnan ni ne dan uwanka walamma da kalu ala yusuf awa ilayya akahu wa qala inniya ana akuka ni ne dan uwanka fala tabta iskar kai bakin ciki ko karka ɗeba tsammani bima kanu ya amaluna da abin da suka zama suke aikatawa an ce lokacin da suka shigo wato garin misira suka shigo har suka iso gun azizi misira suka zo da ɗan uwansu suka ce to ga ɗan uwanmu nan na wajen babanmu da muke gaya maka amma babanmu ya ba da shi da sharuɗa ya yi kaza ya yi kaza suka fara masa dai riga malam masallaci kada ya rike shi to an ce annabi yusuf sai ya sauke su a masauki ya sake ba su masauki mai kyau sai ya ce kowa ya zauna kowane shaƙiƙi ya zauna a masauki da ɗan uwansa kowa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su zauna masauki ɗaya kamar ɗaki ɗaya kowa suke to shi bunyamin sai ya zamo shi shi ɗaya ne a ɗakin da yake to an ce da aka kawo musu abincin safe bunyamin da zai ci sai yana kuka to sai annabi yusuf ya zagiyo ya ce "Ah, wannan kuma bai sa shi kuka suka ce yana yana kuka ne sabiya da shi bai da ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai shi ɗaya ne a gun mamansa akwai ɗan uwansa amma ɗan uwansa ya shiga gari ya ji yawo ya halaka sabiya da haka shine sai ya ce to yanzu bai da wanda da su ci abincin tare kenan sai ya ce eh to shine annabi yusuf din aka ce sai ya ce to ni dan iya ci tare da kai sai ya ce a to ai ba wanda da ki ya ci tare da kai dai in bai samu ba tunda shi sarki ne guda da shine sai ya ce to ni bari mu ci tare da kai to shine suka ci abincin tare da shi to a wani ruwayan an ce anan ne a wani ruwan kuma an ce sun da aka abincin dare ne annabi yusuf ya sake zagewa sai gan shi daya sai ya ce to ni da mu kwana tare da shi kaga dai yana ta shirya musu dabara ke to an ce anan ne ya ce masa ni ne dan uwanka da kake ji ni ne yusuf an ce yana gaya musu ya sake kallon sa kai ne yusuf ya ce ni ne yusuf ya ce su biya da haka amma kada ka gaya ma 'yan uwanka wannan labari ka yi shiru kuma kar ka yi bakin ciki kar ka yi kuma ɗeba tsammani akan Allah zai zartar da abin da ya ga dama kar ka cire tsammani da mu zama wani abu insha Allah amma kar ka ba su labari sai ya ce masa to shi an ce Yusuf shi ne ya ce to ni kan dan zauna a gurinka ba dan koma ba sai ya ce a ka koma sabila da mahaifinka an ce da kai yake ɗebe yake sanyin zuciya sabila da ni amma ya ce a'a ya matsa daidai rike ya ce to dai rike ka amma fa da dabara shine gaba ayoyin da damu da damu karanta to anan ne fa annabi Yusuf din alayhi salam ya gaya masa kari har yake tambayansa cewa kayi aure kuwa ya ce yayi aure shi Bunyamin ya ce masa to kana da 'ya'ya an an haifa maka aiwa ku ya ce ina da 'ya'ya guda uku ya ce waye sunansu ya ce ɗaya sunansa Yusuf eh ya sa sunan dan uwansa da ya ji labari ya ce ɗayan kuma sunansa zi'ibu eh ɗayan kuma na ukun sunansa yusufu zi'ibu to akwai dai na ukun to nan ne ya ce masa "Ah, me yasa ka sa masa yusuf ya ce sabiya da ina tuna ɗan uwana da nake jin labarinsa ya ce to amma me yasa ka sa masa zi'ibu kuma kura ya ce nan ma ina tuna duk ɗan uwana ɗin ne to ɗaya na uku ma duk dai alaƙa take alaƙance dai da annabi yusuf ɗin ne alaihi salam to shine dai a nan suka shirya mu je aya na gaba ɗaya to lokaci ya ƙare muna addu'a mu duk wanda suke taimaka mu wa wannan karatu Allah ya biya su muna addu'a mu gwani ƙaribu eh ƙaribul lahi almahiru fil qur'ani ma'a safaratil kiramil bararati eh Allah ya biya shi ya biya duk shauran masu taimakon mu da yan kwamiti duka Allah ya san mu kuma Allah ya biya bukatun mu da masu sauraron karatun mu ko ina suke Fatiha da salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نسأل صلى الله عليه عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين